الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقيكو يومنا بقيكو وتنمال الأولى إجرى مدعو الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دونه تجري حدود أربعين دقيقة والليل ده ashirin da biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kafin nan ana sanar da malam imamu nan wanda ke zama kusa da kai bashi da lafiya yana kwanci a asibiti a yanzu cizon na malam sani in aka kai malam sani ka kai wa a gani a za a ɗauka wancan ɗayan ne shi imam da ke da ce imam malam sani ya yi milata yana kwanta a wancan wani asibiti ta yana asibiti ya yi da yana gina amma dai an kai ta asibiti wani yanzu na asibitin nan ma wani suke kan can nan wajen su zama ne wani gadin gadin su gadin su eh Allah ya ba shi lafiya na tsara maka fara ne da shammul mala'ikati ruhal mu'min wato mala'iku sukan shaki ran darasi na biyar ko darasi na biyar shammul mala'ika ruhal mu'min mala'iku sukan shaki kamshin ran mumini kenan ran mumini abu ne mai daɗi lokacin da ma yake raye mun kayan bayani a kan cewa idan mutum ya tashi zai kiyamun laili sannan ya yi wanke baki ya yi alwala ya zo ya shafa turare ya sa kaya masu kyau yana so ya yi sallah da daddare to mala'iku sukan yi rige-rige wajen jin daɗin abin da yake faɗi har su kamar za su tumbanci bakin shi saboda jin daɗin wannan abin da yake faɗi na kalmomi da kuma yadda ya shirya ma wannan ibada to wannan a lokacin mutum yana raye kenan to lokacin da kuma mutum ya zo mutuwa ko kuma ya riga ya cika aka ɗauki rai to mala'iku na jin daɗin ran mumini saboda kamshin da yake yi mala'iku na son su shaki wannan kamshin saboda rai na mumini abin sha'awa ne Allah ka samu daga cikin su sannan bayan haka nan farqul mu'minina bi istiqbal ruhil mu'min al-jadida ashadd min farhi ahli al-ghaib bi ghaibihim sannan kashi na biyu a ƙarƙashin wannan nukta muminai wanda suka riga mutuwa kenan sukan yi murna su kuma idan rai mumini sabo ya taho wurin su waɗanda suka riga mu mutuwa idan Allah ya taimaki mutum ya mutu shi kuma a cikin imani shi ma to waɗanda suka riga mutuwa suna yin murna da zuwan ran wannan muminin da ya taho sabo su yadda yadda mutum iya iyalin mutum suke yin murna idan ya yi tafiya ya daɗe baya nan ya dawo ya dan fito malar zane idan mutum ya yi tafiya ya dade baya nan iyalansa sanda zai dawo gida ba suna murna a matsayin ya dawo gida ba to kaman fiye da haka muminai ke yi idan ran mumini zai koma ranar da mumini zai mutu idan muminai suka gano wane zai mutu to sukan yi murna da zuwa rai fiye da yadda iyalan mutum ke murna ya dade da tafiya sannan ya dawo ya fito ko to su ne za mu haɗa nan iman na san eh wannan barzan din ya danganta an za mu zo magana kan wannan cewa su wanda suka mutu suna jin labarin abin da ake a duniya ba ta ga an ce ba sa ga sai abin da aka zo sani to amma nan yanzu maganan da muke yi misali yanzu a ce kana da ai akwai bayan Allah wanda suka riga sun riga sun mutu to yau idan misali a kaddara na mutu ko ka mutu Allah ya taimake mu muka cika da imani to waɗanda suka riga mu mutuwan nan na da su ne ake nufin za su yi murna da zuwan ranmu yau suna jin daɗi saboda ran nan ya zo da yadda ake so ai su muminai in sun mutu kullum waɗanda suka riga mu yanzu fatar da suke mana Allah ya taimake mu mai abin kirki mu je inda suke tun daga annabawa annabi adam haka aka yi maganar ta kullum yana nan yana dubawa in ya ga ƴaƴan shi masu ayyukan alkhairi wanda suke aiki za su koma aljanna sai ta jin daɗi yana ta a ci gaba a dage ƴaƴana da ya ga kuma waɗanda suke ta yin su kuma mummunan aiki da za su koma su shiga wuta sai fashe da kuka to kaga kawai sun ka kalli halayen mu ai kukan yana yana kuka sosai to shine to haka mumune su ma sauran mumune suke suna murna ne idan suka ga bayan Allah suna ta aiki tukuru akan za su je ba za su sha wahala a lahira ba to sai su ta jin daɗi su ne masu murna idan ko suka ga ai gala to shine babban masifa kamar yadda za mu gani eh to wannan shi to wannan shi da abin da inda arwahi almu'minina tasrihu ruh ko inda arwahul arwahil mu'minina tasrihu ruh min ghamm dunya wato a wuraren a wurin rayukan mu'minai ne tasrihu ruh min ghamm dunya a nan ne rai take hutawa daga bakin cikin duniya in an je can an haɗu kenan to shine za mu ga dai galsu ga sunan dukansu shine nan يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن إذا قبض في مؤمن ومؤمنة يعني أتكر إليه أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء في ملائكة الرحمة تزوم تدوني على حريم فتنسل إلى بني صل ميتون galibi akan sifanta fari idan ka auna fari in fari ne ya kai fari fari abu ne mai kyau sosai sannan kuma shi fari akwai fa'alu a cikinsa wannan shi yasa za ku ga amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab da muka karanta wannan sharhun ne wannan nahiyatu talibul ilmi sai magana yake cewa ya so a ce ɗaliban ilimi su yawaita fararen kaya a cikin tufafin su su rika sawa sosai saboda fa'alu fa'alun na abin da nake nufi fata yadda fararen kayan nan suke ya sa zuciyar ta zama haka ya zama abin nan ba to shi yasa kuma aka ce a mudin ma duka aka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita fararen kaya a cikin tufafin ku sannan kuma ku rika matattun ku a ciki ba ana neman wajibi ne dole sai ka ci sabani ko da yaushe amma dai kasance kana da ɗan su a cikin kayan ka kana danzawa lokaci lokaci ko kuma ranaku irin wanda aka ware kamar misalin ranar juma'a kaga wanda an fi a safa ranar kaya ranar idi kuma a sa kala kala ba farare ba ba a sa ce sai abin nan ba sai fari ba amma dai ranar juma'a an fi a sa farare ba ba dole bane sai dai yana da kyau kuma haka cikin kayanka sai kasance akwai farare wanda wani lokacin na ka rika sa farare kada kullum a ganka kai dai baki shirin sun buga ne kullum cikin baki ko jajawur kullum kullum kullum ko yalo kullum kullum kullum a wasu yana rika da nisan da kaftogo sau da haka waɗannan su ne to sau da haka ake kwatanta shi da fari kwal inda za a sa rai saboda alamar fa'alu na fatan ran nan za su zama a wasa ta zama mai alkhairi fa ya sai mala'ikun su ce fa khuruji ila ruhillahi wato fita zuwa ga wurin hutu na Allah tabaraka wa ta'ala wajen rahma ke da rahma na Allah tabaraka wa ta'ala wa takhruju ka afyad rihil misk sai ta fita a lokacin da daren nan take fita kamar mafi kamshi daga cikin turaren misk hatta innahu la yanalu ba'dhum ba'dan har sashe sukan karba su ba sashe saboda su shaka sai shammuna ko su rike takara saboda daɗi wannan su rike su ba wannan wannan su rike su ba wannan kaga da kan lokacin da a da kan kauye idan abu ana ji da shi ba wai dan ana gajiya bane amma ko dan ne na so su taba da can mu san da muke yara amarya dauko ta ake akan dole haka ne malam zai wai ni ma na wace nan ba kira ku ba za a ja dauko akwai to doki na musamman da ake dauko amarya da shi to ina ka ja ta dauko amaryar nan saboda a lokacin fa'alu ake yi a tunani dai in an dauko amarya an dauko alheri to kowa suna so ɗan uwan nan su rika zuwa kusa su taɓa ko suna jan dokin ana ja kowa na so ya in wannan ya ɗan ja ta a ce a ba ga wani masu masu ja saboda suna ganin sun jawo alheri haka ne to ɗabi'atan alkhairi mutane na son zuwa kusa da alkhairi sharri mutane na kin sharri ko abun nan ne to kamar haka mala'iku su idan rai na alkhairi ne mala'iku na son zuwa kusa da wannan ran ko a raye ma sanda mutum yake yana da imani a nan duniya yana rayuwa mai kyau ai kaga mala'ikun daɗin zama ma suke da shi a ran da muke magana ma in zai mutu ta bakin ciki suna sallama na ta sun rasa babban abin da wanda suke tare su mutumin kirki saboda kullum yana gauga wajen alkhairi yana jinkiri wajen sharri zai kai sunan sharri ta wajen alkhairi shi ko mugu sai dai a zazzaki su duki ne mai rana da su sun huta ma sun rabu da mugu ko muguwa domin lokacin da take raye ita ba inda take so a je sai wurin sharri ba ta son zuwa wurin alkhairi ko ba ya son zuwa kuma a so a je wurin alkhairi saboda haka yau sun huta ma da wannan alamar saboda haka yanzu in an ɗauki ran mumini an tafi da shi sama mala'iku na jin daɗi saboda haka sai a rika karɓa karɓa ne ke so su je da su wannan ya karɓa ya ba wannan wannan su karɓa su ba wannan saboda jin daɗin ran farshen muna su rika shaƙan ƙamshin hatta ya ya tu bihi babar sama har su zo ƙofar sama suna tafiya da shi ويقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض wannan wata rai ce mai daɗin kamshi haka ta zo daga ƙasa ina magana wala ya tuna sama illa qalu mithla zalika babu wata sama da za su zo sai mala'iku sun faɗi irin wannan magana ta jin daɗi hatta ya atu bihi arwah almuslimin har su zo su haɗu da su inda ake aje rayukan mu'minai kaga inda za a haɗu kenan to in suka zo fa innahum ashaddu farihan bihi min ahli al-ghaib bi ghaibihim a lokacin da wannan ran ta zo ta kirki ta haɗu da sauran ran muminai na kirki to suka yi murna da wannan ran fiye da yadda matafiyin da ya daɗe baya nan ya dawo iyalan suke murna da shi fa ya ƙoluna to a nan ne za su tambaye shi su ce ma fa'ala ku a fulan su tambayi wani wanda su ba su gani ba kenan su san mun yi da a cikin tazkira wurin ya ɗan mutu kenan amma dai a tazkira suna tambaya ne ga wanda ba su gani ba domin duk wanda suka gani a wurin to suna sa ran ya ta kenan sun so sun abin nan wa yaquluna da'uhu hatta yasriha sai wasu ce a ku tare shi dai ya huta kafin a tambaye shi fa innahu kana fi ghammi dunya domin ya kasance cikin bakin cikin duniya mai bakin ciki ya ta fito daga bakin cikin duniya ya sha wahala a duniya to kuma ke ban huta to bayan nan ne sai su ƙara tambaya kenan wancan din dai a koma to fa yaquluna qad mata ma atakum sannan sai su bada alka kenan su ce wancan din da kuke tambaya ya muku bai zo muku bane ku ganshi ba fa yaquluna dhuhiba bihi ila ummi al-hawiya tun da ku ganshi nan ba to an tafi da shi zuwa ga uwar shi hawiya ne shine zo nan muke wanda ke tambaya kenan mun gode wancan Allah ka tsare mu da haka duk wanda baka ganshi ba wurin to zo san ba na haka ne tunda wuri biyu ne da ba wurin zuwa ko dai yana nan wajen wannan nan na kirkin nan in ko ba a ga mutum ba kuma ga share ya mutu ba a gan shi ba nan to shike nan kamar yadda in an gama komai ne yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta duk wanda ka duba ba kai shi ba aljanna ka sai na wuta ko sai dan kana so ka gan shi amma duk wanda bai aljanna aka duba aljanna babu shi a ciki to yana wuta saboda gidan biyu ne ba yadda ba na uku a ciki in aka duba a wuta in ko dan wuta canye shi ya fara to amma dan wuta fa shi kai kawai ya zani lokacin da yake wuta domin masifar da ke jikin shi ta isa yi maganan ma ya san ma ya tsaya ma ya tunanin wai ina suwa ne na ai masifa ta riga ta isa wanda ka ji har yana neman bai ga suwa ne ba to jin daɗi yake yana cikin aljanna yana jin daɗi sai ya tuna kamar yadda muka karanta cikin babban yana cikin aljannan nan yana jin daɗi yana jin daɗi sai ce inni kana ne kare ya ce aiko ina da wani aboki bai gan shi ba aljanna fa hal antum muttali'un ko za ku zo mu duba mu leka ina za su leka fa qala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leka sai gan shi gashi tana tsakiyar wuta yana cikin masifa ya koma gawayi gaba daya gawayi kuma zai gane shi in ya kalle ya gan shi cikin wuta ya ce tallahi in kitta la turdi ya ce wallahi kai in ka fuka halaka ni walaula ni kuma to rabbi la kuntu min al muhdari inda ba dan ni ma ubangiji na ba ni ma yanzu muna tare subhanallah haka za a yi zai iya yiwa mata ce kai ma miji haka zai iya yiwa miji ne ma mata zai iya yiwa mutum tsawon uwansa ne zai iya yiwa uba ne ɗa ne duk wannan amrun mumkin domin inna Allah la yuhabi ahadan Allah bai daga maka kowa kowa ne ne mutum abinda zai sa ya tsira a can wurin alaka shi da Allah tabaraka wa ta'ala al yawma ad'u al ansaba wa arfa'u nasari in an zo kiyama farkon shelar da za a fara ga mutane za a sanar da su a ce al yawm ad'u al ansaba wa arfa'u nasari yau rana ce wadda ake ajiye duk wata dangantaka tsakaninka da wani yau aje da kawai sai dai alaka mutum da shi da Allah to mutum ko bai da wata alaka da Allah sai ta imani da aiki da kwarai tunda bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad ba ba Allah bai da alaka da wani cikin halitta ta cewa shi wannan sani sai ta alaka ta imani ya aiki da kwarai sannan bayan an gama wannan a sanar أتي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أتي يا جماعة هو يا حلرة هو لنا يا من يا الأمة الجنود متاني duk wanda yake ganin yau akwai wani sashe na ƙasa ko na wani wuri sama da zai iya guduwa ya falle daga wannan wurin su ya gudu kawai yau magana ta kare kawai wanda zai gudu ya gudu in akwai inda za ta kawai ruga dan saboda kada ma mutum ya sha wahala amma da an sace la tanfuru na illa bi sultan ba wani wurin gudu kawai sai dai wanda ya zo da wani dalili sai in Allah ya sa ka ku mutum kawai don haka ma kamata mu kanka lokaci ka gudu to da aka yi za a yi a ƙara sanarwa da yau mutum za kullu nafsin bima kasabat yau rana ce da za a saka ma kowace rai akan abin da ta aikata la zulmal yau yau babu zalunci inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaugawa misali wani wurin sai aka tambaya tukuna kai shiru aka ce to yanzu tun da ba wurin gudu limanil mulkul yau wane ne yake da mulki a yau wane ne yau yake da iko akan bayansa a yau babu wanda yake iya ba da alsa ko ka ce annabawa na wurin mala'iku na wurin ba wanda ma zai iya cewa ya ce Allah kai ne ba ba zai yi ba ba ya yi ba shi yasa nake jin tausayin waɗanda ke cewa wai mutum ya fito ya ce wai shi yanzu ana abin nan ne don saboda in ya je wurin Allah duk tambayar da Allah ya mai ba da alsa mutum bai wanda ya faɗa ka bai san Allah ba bai yi ba bai yiwuwa mutum ya ce ya bugi kirji ya ce zai je gaban Allah duk tambayar da za a mai ya hansa wallahi ba zai mutum da ya halaka ya gama yawo bai yiwuwa mutum ya je gaban Allah ya ce duk tambayar da Allah ne zai amsa wa bai saba ko shi ba ne la nabiyyin muqarrab wa la malakun muqarrab la ahad yastati'u dhalika abadan annabi isa shi ko yana cikin ulul azmi amma da aka ce da aka tsare shi a kiyama aka ce ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah ka duba fa sai da aka girma ba ya isa ya isa dan maryam kai ne ka ce ma mutane su rike ka da kai da mamanka su zama abin bauta guda biyu su ba Allah aka ce a matsayinsa a wannan wurin shi ne aka yi mahisabin da ya fi kowa tsanani da saboda wannan tambayar da Allah ya tsare ya tambaye shi sai kai ne kace ya tsare shi inda ba dan tambane da narkewa zai yi wannan tambayar da aka mai ta isa ta narka ta sa a narke sannan mutum ya ce shi zai je gaban Allah da a tambaye shi abinda da aka tambaye zai ba da ansa wannan rashin sanin Allah ne kuskure ne maganar babban kuskure ne man lokishal kitab faqad halak haka fa annabi yace duk wanda aka san Allah ya tsananta mai tambaya to ya gama yawa duk wanda ya je gaban Allah Allah ya tambaye da yawa wallahi ya gama yawa to to da ka kuskure ne mutum ya rike wannan waɗannan maganganu ba daidai bane ba ko da ba a iya ba ba da an san komai so ake ma kana tambaye mutum shi yasa aka maganan da aka zo aka ce da aka yi maganan abun nan da aka faɗa ka a Aisha ta ce radiyallahu anha da aka tambayi annabi ya ce man nukita al-hisabu faqad halaka duk wanda aka tsananta mai hisabi ya halaka ta ce to menene ma'anarta fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a mafi hisabi mai sauki yace zalika al-ard ya Aisha kawai gidan mutum za a yi a dan tambaye wani abu a kyali shi daga amma duk wanda aka tsananta mai tambayar ba zai kware ba da ansa ba zai halaka ya gama yawo kuskure ne sai dai matsalan kawai da mutum yana da ba da yin ba na na ba da yin ba akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'ummar sa akwai wanda za su shiga aljanna dubu saba'in kuma tare da su ma akwai dubu saba'in din kuma babu hisabi babu komai ba za a tambaye su ba su waɗannan ba a kuma hisabi ba a tambaye su komai akwai su akwai su sosai hadisi ne gantacce manzo Allah ta zaka ya tabbata akwai wanda za su shiga Allah bai tambaye su ba amma ko su ba zuwa su shiga aljanna kai tsaye ba su ma za su zo su jira sai annabi ya je ya anso wannan ceton na ba da aljannan nan sannan a ce to a je yanzu ba a tabbatar masa da abin da Allah ya masa alƙawari ba lahira ba wata ba ce rashin sanin ta ne da karshe ta muke makaranta irin waɗannan dan suna rike da akwai littattafai da yawa wannan kaɗan kaɗan ne ana magana rashin sanin lahira shi yake sa mu je mu muna faɗin komai ko je maganar da malam bashir ya faɗi baka gani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan da sahabbai da kuka kuka ba suke ta yi yace me kuke ma kuka suka ce lahira yace in dai game da lahira ne ku ƙara kuka wallahi ku ƙara ku ƙara kuka ba yace nan wanda kuke yi yace ai da kun san ma abin da na sani game da lahira yace da ba za ku ma iya cin abinci ba da dariyar ku za ta zama ƴar kaɗan kuka za ku dai kullum yace wallahi ba za ku ma zauna da matan ku hakuri lafi da su ba abadan yace kai ba ma maganar ku zauna bane tashi za ku kaura hannu bisa kai da yawo cikin madina kuna ni da kun sa abin da sani na yana ba wasa ba ce kwanan sa ka auna ba a ce maka mutum a ce tun san da maman shi da a ce ta haihu shi ya kafa goshin shi a ƙasa bai taɓa daga goshin nan mai shekara ɗari biyar a haka nan ya yi tsufa ya yi kurkura ya yi futu ya mutu idan aka tashi ranar kiyama ya gama sifa ranar kiyama sai ya fashe da kuka ya sa ran ba zai tsira ba shi ba ko shekara ɗari aka ce balle shekara ɗari biyar ba ya sa gobe ta ƙasa bai taɓa ɗagawa ba balle ya tashi ya wani laifi ko ya wani abu ya sa gobe a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba in ya ga bala'in ranar tashin alkiyama zai fashe da kuka sai ya sai ya yi hura yawon ne fa yadda al-wuldana shi ba shi ranar ranar kawai firgici yaro ga karamin ya fito zai fito saboda bala'in da ya gani gashin shi zai koma fari fat ya yi fari saboda tsoro ai ba a tsawa ne aiki ne da a gaban mu da sai dai rashin ganewa to kuma mutum yana kallo yana gani wanda za ka yana wannan kwaban ai ya san baban shi ya mutu kakan shi ya mutu da yasa bai kwato su suka dawo ba a lokacin da suka mutu karshen ta sannan shi bai ma samu dama ya kyautata musu ba da ana dawo da su yanzu ya samu kuɗi ya samu komi ya samu abu zai so da ya dawo da su ya kyautata musu da ba sai ya nuna ƙarfin iko ya dawo da su ba yanzu amma ana yi wannan kaɗai yadda zai nuna ma ba wasa ba ne ni na sani cewa shi yasa ma nake cewa nan gaba ya kamata mu karanta littattafan da za su nuna shin iyayenmu kakanninmu za su amfana da rayuwarmu dan mu gano ma menene za mu rika yin su su amfana domin duk wanda ya rasa mahaifarsa lokacin bai da komi daga baya samu komi yana burin ina ma da suna nan yau su ci a kore wannan abin da yake kama bai za da kuma sai a gano abin da za a yi masa mutum moriya sai na samun ya zane duk dai ba za mu ci wasu maluma ba dama ito wannan wannan mamaji a wannan ma malami ba ne ai kawai dai yana da yana dai ya dai shiga rigar malamai ba wanda ya wanda ya magana yake cewa idan aka sa mutum cikin kamar idan sun saboda mabiyan iya sai ya ce in ma sun bara tambaye su in ko ma mala'ika ya tambaye su a cikin kabari ya ce a zaura mai mari ko ai maukaci ne wannan wannan ba a sa shi ma cikin masu abin da wannan maukaci ne domin bai ma san mala'ika ba ko da ya karanta imani da mala'iku ya ga yadda mala'ikun suke da yadda aka faɗi yadda suke ma wani faɗi wannan maganan ba ai shi ne ya san bai ma san mala'iku ko ya mala'ika ba tunda inda ya karanta Qur'ani ya ga yadda mala'ikun nan suke ga irin yadda Allah ya ba Jibril karfin da isa yadda suke abu ya ka duba fasar da aka aiko da mutanen Ad da ya masu tsawa ba aka yi masu gaba ɗaya ba ba wai dukan su aka aka ce a sa su sabu da aka tashi da aka Jibril aka sa ya kwalla masu tsawa gaba ɗaya zakatan suka gudu tsire suka mutu a durkushe abi to inda ya sa haka sannan aka aiko su mutanen Sadu mutanen Nuh aka zo aka sanya jibril ya dauki garin nan ya tace shi kamar yadda ka san ana take waina akan wannan tokalin nan aka ya dau garin nan ya sama da shi sannan ya ciko garin garuruwa wajen manya manya kuma guda biyar ke haɗe da sadun ɗin da wane taura ta wane ne mora da duka da yin da sunan hasu biyar garuruwa biyar gaba ɗaya ya cike su ya sama da su aka ciko su kuma bai ce ma sauran mala'ikun ku taya ne ba ta su ba ki kawai su ga yadda za a yi shi ne shugaba komanda shi da kan shi aiki to sannan kuma yanzu mu zo a yi magana cikin aqidatul mu'min a ce masa ga wani mala'ika guda ɗaya wanda annabi aka ce ma da labari aka ce daga daga sama idan ya zuro kafar shi za ta zo har ta wuce kasan bakwai sannan kuma kan ya dogara kai shi daga al'arshi yana ta subhanallah sannan ga wani an yi shi da sufa kamar sufar zakara aka ce ka faɗa shi daga nan zuwa wajen kunnen shi sai an yi tafiya shekara ɗari nawa zai shekara ɗari biyar sannan za a iya zuwa daga nan wajen abinci a zo wajen kunnen shi ya zuro kafin shi ma sai ta wuce ƙasa ya lankwata kan shi jikin abun nan yana ta subhanallah ana Allah na ta wanda yake rantsuwa da ni akan ƙarya bai san ni bane da bai rantsi ba da da ya san ni ba zai ba zai ma fara yin magana ba to wanda ya san waɗannan a matsayin mala'iku ya ma fara magana sai ya ce amare in ba dan mahaukaci bane shi bai san abin da yake ba ai wannan kawai jahilcin mahaukansu ma ya wuce ba wasu sani amma dai ka da ka kawo magana tana da fa'ida ta yi daidai da nan rashin sani ne yake kawo mutum wani jahilcin mutum bai ma san me yake cewa ba ai ko shi wanda kake ji yana magana ne gaba ai san Allah ne bai sani ba sai ka kake ji yana wannan maganganu da ya san Allah to wani ma shi kwata kwata bai imani ma da Allah ba to kun ga abin akwai fa'ida abin nan bane to da haka mutum zai san wannan ina ne sau dai aka ce ba za ku zo sama ba ولا يعتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يعتوا أرواح من قبل وانتقوا وأما الكافر أكت أما شيكو كافري فيعتيه ملائكة العذاب بمسح في ملائكة عذاب رأس زومة دون أماني فيقولون اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة أي فيذهب به إلى باب الأرض في ونه wanda yake kafiri shi ko za a sa shi a cikin wani tsumma ne mai wari kamar yadda muka yi magana jiya wa yaquluna ukhriji ila ghadabillah sannan sai fita zuwa ga fushin Allah fa takhruju ka anta rihi jifa sai ta fito kamar mafi warin gawan mushi wa yurhabu bihi ila babil ardi ta tafi da shi babin kasa wancan da aka yi za a yi kasa da su kenan Allah ka kare mu استمرارية أرض مقعد المرء من الجنة أو النار في القبر wato ci gaba da gitta wa mutum wurin zamansa na aljanna ne ko na wuta cikin kabari shi ne istimrariya idan mutum yana cikin kabari ba so ɗaya ne za a nuna mai gidansa ba in shi dan aljanna ne idan haka ne in dan wuta ne ba so ɗaya za a nuna mai istimrariya ta arzu za a rika gitta mai lokaci bayan lokaci ko yaushe rika gani idan aljanna ce yana murna yana jin daɗi idan wuta ce yana cin azaba kafin a ji a shiga ciki kenan za a yi ta gitta wa mutum kullum ana gitta shi in aljanna ce yana jin daɗi yana shaƙan iskanta da ƙamshinta da murna idan ko wuta ce yana shaƙan bala'i kamar yadda ka san ana gasa kaza malam sani na san kana gani yadda ake juya ta kan ƙarfen nan can wannan ƙarfen mai juya ta haka da kai yana zagayawa da ita to kamata na rika gitta mutum a wannan yana ɗanɗana wannan wutar kafin ranar tattan kiyama Allah ta tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wato wuta ce za a rika gitta su a kai safiya da mare wa yawma taqumu sa'a sannan ranar tashin alkiyama kuma bayan an gama komi sai a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ku sanya mutanen fir'auna mafi tsananin azaba wannan mahallu shahid annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya misali aka bada amma lokacin ana maganar mutanen fir'auna ne to wannan aya tana wannan abin nan ne kai am ne kowa waɗanda aka zo in an shiga cikin kabari abin da za a yi kenan a kabari ake yin wannan shi yasa aka ce annaru yuraduna alaiha ita ce kuma ke tabbatar da azaban kabari domin da aka ce za a gitta su a wuta safe da mare sai aka ce wa yawma taqumu sa'a kaga wannan wani lokaci daban kenan shi kuma wannan ne za a ce a shiga wuta gaba daya wannan za a so min kaɗi ne za a fare masu kuna Allah ta saba masu cikin ya fito ko wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce inna ahadakum idza mata wato ɗayan ku idan ya mutu urida alaihi maq'adahu bil ghadati wa wato urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi za a rika gitta masa wurin zaman sa yana gani safe da marici in kana min ahli janna fa min ahli janna idan Allah ya sa mutum yana cikin kan aljanna to daga cikin yan aljanna madalla Allah ya sa mutum wa in kana min ahli nar fa min ahli nar idan ko daga yan wuta ne to daga yan wuta shi ma wancan shi haka za yi Allah ka tsare shi يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة in shi dan aljanna ne sai aka ce wannan shine wurin zaman ka gashi nan har Allah ya tada ka ranar tashi alkiyama ka shiga gaba daya in dan wuta ne a ce kai ma wannan shine wurin zaman ka kai ma ka tsada kafin Allah ya tada ka ranar tashi alkiyama Allah ya tsare sama'ul baha'im li aswati man yu'adzabuna fi quburihim dabbobi suna jin sautin waɗanda ake mu azaba a kabari dabba tana ji shi yasa ba wai kuskure bane da kake jin mutane tun da can kaya musu ba da labari sai za ka ga tumaki ko awaki in sun shiga cikin makabarta kiwo wani lokaci ga sun fantama da gudu sun yi waje da har sai sun yi kaji da fulani da sun ruga daga ciki malam sadi ka taɓa lura da haka ka yi wani wuri a shi sa nake so ka dawo ka daina sai yawa wuri baka taɓa ji ba kai kama gani tun da ka girma baka taba lura ba da cikin makabarta wani lokaci rana irin rana ta fara kamar karfe biyu din nan wani lokaci dabbobi na cikin suna jin ciyawa sai ga sun fita sun fantama da gudu har suna kashi da fitsari baka taba lura ba shine nace baka taba lura ba haka to wanda ya zauna kawai ya san wannan wannan ko ba ko ni ko ni ma na san na san wannan balle kai sai dai in baka taɓa lura da shi ba amma za ka ji ana ba da labari cewa wani lokaci za a ga tumaki ko awaki sun shiga makawarta suna kiwo amma sai yasa ake kasance kai ma a rika ma ana su shiga ma kawai domin wata tana iya zuwa dalilin wannan gudun ma tana ciki kai fari ya lalace eh amma ta yi ko ibnu taymiya da aka yi magana a misra ya samu masu mutum azabar kabari aka ce su basu yadda da ya ce shi ba sai aka musu nasi ba ma ya ce ba su da bukata ya kawo musu nasi ya kawo musu wani abu amma idan suka samu raƙuma ko awakin ko wanda ba ta haihu ba ko wanda cikin ta ya kulle bai kwana da kwanaki ta samu infract ba cikin ta ya rike ba ta bata bayan gida su kai su makamantar su daure ta su makamantar kakarai su sa su makamantar kakarai aka ce me yasa ake ku bari za ku gani waɗanda ba su haihun nan ba ko waɗanda suka yi kwanaki ba su yi bayan gidan nan ba in an ɗaure su a makamantar kakarai ana kai su za su haihu za su yi za su yi bayan gida za su cikin su zai tsure su ta zawo za ka tambaye shi to me hikima abin ya ce alamar da ake makagirai shi ta wasu tsoro suka ji suke zawon nan suke su suna ji su dabbobi suna ji in ana dukan mutum a makabarta dabba tana ji dabbobi na ji in sun je kuma mu ma da aka so mu dan gane wani abun ba nan aka rubuto mana takarda ba ba aka ce yanzu a wasu unguwanni sun daina kai mata makabarta da yau da marife ka tuna ko da unguwa haka ka daka rubuta wannan da unguwanni aka ce dalili in an sa mata a cikin kabari a wannan lokacin da aka fara wannan makauta ba ta iya bacci ranar da za su kace sai dai su rika sawa da rana da rana saboda su yi su sannan kowa na hidimomin shi a nan gare ne fa ba wani ba na so ma da ba da abin da ba da na aje takardar nan ma yanzu sai da suka ba amma takarda ce aka rubuto na banjuwa kuma kawai ta fito wada wani nan garin ne wurare da dama aka yi aka yi abin ya tafa ruwa to aka je ma aka kai wata makabartan aka yi kuskure aka ce mace ce suka ce a su ba za su ba su ji abin da safi sai daga baya aka dawo aka ce a an gano a ce kuskure aka yi aka yi masa sunan gawa ne da aka ce gawa ce ba ana nufin gawa ce ta mace ba a gawa ce ta namiji suka ce a kawo shi ne aka tambaye masu me yasa to suka ce ba sa sa wace yanzu da shi saboda makwabta ba sa iya bacci da sun sa kaga dan jadda su ce nan wannan ma dole ya zama koyi kuma ya zama ya doge akan haka ba amma dai an gwada to shi ne aka ce dabbobi shi da aka tambaye shi aka ce a sun je sun ji to da aka ba gashi nan ba to kuma wannan ya inganta hadisi ne dabbobi na jin azabar da ake mutane an gashi nan alimin mas'ud radiyallahu anhu رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموتى ليعذبون في قبورهم wato matattu akan fai masu azaba a cikin kabarin hatta innal baha'ima la tasma'u aswatahum had dabbobi suna jin sautin dabbobi na jin wannan sautin na abun nan ya fito ko القبر أول منزل من منازل الآخرة قبري شيني مسوكي نفرقو لغا مسوكي الآخرة idan mutum ya shiga kabari shi ke nan fakat kama kiyamatuhu man mata fakat kama kiyamatuhu wanda ya riga ya mutu to shi kiyamar ta tashi komi na shi ya tashi shi yasa kabari yake da wannan sunan awwalu manzilun min manazilil akhirah kabari shi ne masauki na farko daga cikin masaukan lahira mutum ya rige shi da kabari magana ta kare ma na zai an hana maula Usman bin Affan an samu daga wani da ake ce mahana bararre ne na Usman bin Affan radiyallahu anhu qala كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته Usman dan Affan ya kasance idan ya tsaya akan kabari yakan yi kuka har gemun sai ya jike saboda kuka sai yi ta kuka har sai gemun shi ya jike ta sai ta mai rawa fa qila lahu wata rana wasu suka tambaye shi suka ce mashi ai ai tadhkuru aljanna wan nar fala tabki wa tadhkuru alqabra fa tabki suka ce kakan tuna aljanna kakan tuna wuta ba ma ganin kana kuka irin haka amma sai kullum kai kabari sai ka dinga kuka irin haka in ka kabari sai ga wannan irin kuka mai tsanani haka ne ta gemun ka haka suka tambaye shi fa qala sai yace inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace dalili saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa القبر أول منازل الآخرة قبري شيني أول منازل الآخرة shine farkon masaukin lahira in ka shiga kabari fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad yace kabari shine masaukin lahira na farko idan Allah ya taimaki mutum ya tsira a wannan matakin na farko kuma ba'dahu aisaru min mutu duk abin da zai biyo baya da sauki daga wannan na ɗaya abin da zai biyo baya sauki ne zuwa sauki sauki zuwa sauki har zuwa cikin aljanna Allah ya taimake mu wa illam yunja yani in ko mutum bai tsira ba minhu bai tsira daga wannan wurin ba a farkon nan fa ma ba'dahu ashad to abin da ke baya ta shine mafi tsananin abin da zai ba masifan da ke baya ta ta farko qala wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu sannan kuma Usman din yake ƙara cewa kuma wata rana na ji manzon Allah din yana cewa ne ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه yace ban taba ganin wani abun kallo ba mai tada hankali tun da yake face na tuno na kabari to kabari ya zo wannan masifa babu wani abu da ka gani na bala'i ko wani abu da kika gani na bala'i face masifar kabari na gaba da wannan shi sai ke kuka yace babu wani tashin hankali annabi bai faɗi yace babu wani tashin hankali da annabi yace ya taba gani face kabari yana gaba da wannan jama'a shiga kabari musib mun tahal musiba ce idan Allah ya so mutum ya sauki in Allah ya sauka ta wannan shi ke nan almuru biyadillah amma dai mai ta neman sauki mai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda muka damu da duniyar nan ba ita ce gaban mu ba kawai malam shekan ne yake samu sai ka ga mafi aksariyan babban bakin cikin mu tunanin mu kawai yau daɗin duniyar nan da ba ma samu bayan ba mu san kuma abin da ke gaban mu ba kuma wancan ita ko an samu nan din ana ta jin daɗi in lokaci ya yi dole abin nan din aka fitar to amma kuma wata dame mu ba nan muna maganar nan aka ce wato sa'adun da muke maganar nan jiya ya zo ka'aba malam ya tarar da malik bin dinar yana cikin wurin yana ta bauta yana bauta yana bauta yana abin nan ba sai gindiri ya dan kama shi sai dai waje dan karfe uku abin nan daren nan ya tashi so kare da shi abin nan din sai ya ce masa hawaye malik bin dinar ba irin ka ne ke bacci a irin nan wurin ba daidai wannan lokacin yanzu tashi saboda masu tafiya sun riga sun Allah za su barka tashi ka kama aiki ba wannan gidan shine babban abin da ya kamata a ce mu sa mu zama mulhamikun muna ta tunanin shi ne karshen abu ba in mun rasa shi dan haka muna nan cikin bakin ciki wanda ba san ya kace ba wallahi wannan kuskuren tunani ne hadha huwa al-fani falum falima falima nu'athiru al-fani ala al-baq wannan shine mai karewa to dan me za mu rika bibi ka mai karewa ko wanda bai karewa babban kuskure ne wancan gidan shine tabbas shi ne inda in an rasa shi la haula wala quwwa illa billah nan kuwa ana ba da kirki ma ana ba da banza ko ba kai komai ba in akwai kasan ka ka samu kawai ana yin wasu abin da ya zama asrar to amma duniya inda aka ce inda ta kai girman fitikan sauro kafiri ko makwarwa dai ba zai samu ita na ruwa ba to dan me za mu lima saboda me za mu ta faɗa kanta sabida ni zai zama kullum bakin cikin mu na in an rasa ta ne bayan kuma muna ta rasa lahira kullum ba mu damu ba annafsu ta wannan take tabbi an dunya wa ma fiha wa laqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin khaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha rai ta sani annabtu ta wannan annabtu ta biki anin duniya rai kullum tana kuka in ta rasa duniya dan mutum ya rasa duniya yana ihu yana kuka amma yana ta rasa lafiya bai taba tunani ke kuka ba walaqad alimat bayan kore ta san anna salamata fiha tarku ma fiha zaman ka lafiya a duniyar nan kakkasa ka a cikin ranka ta dare ka kakkasa dare ka la dara lil mar'i mutum fa bai da wani gida wanda la dara lil mar'i wannan ba'da al-maut yaskunuha mutum bai da wani gida da zai shiga bayan ya mutu illa allati kana qabla al-maut yabniha sai wanda ya gina kafin ya mutu fa in banaha bi khairin fa maskanuhu idan ya gina gidan nan da alkhairi ma dalla da wurin zama wa in banaha bi sharrin khaba baniha in kau ya gina gidan nan da sharri to yayi asara gini amwaluna dukiyar nan da muke tarawa da zawul mirata najma'uha muna tara ma magada ne wa durana gidajenmu bi kharabi jabal dahr tabniha muna gina mu zamani ne ko bajima ko bajima jinsi da gidan ya rushe zamu iya tafi da shi la tarkanan na ila dunya wa ma fiha kada ka yadda ka jingina da duniyar nan da abin da ke cikin ta wal maut la budda yafnina wa yafniha mutuwa ba makawa za ta tsarar da mu kuma za ta tsarar da wannan gidan ko ana so ko ba a so mutuwa sai ta tsaka sai ta tsaka kowa ma to dan me za mu tuje ruja wannan kudi ba imamu nawawi da ya tashi littafin sa mun maimaita maganar nan yace inna lillahi ibadan qutana khalaqa ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace lalle Allah yana da wasu bayi masu wayo masu kaifin hankali ya aka suka zama masu kaifin hankali tsallafin duniya saboda sun saki duniya sun ma duniya saki uku nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniya falamma alimu yayin da suka gano annaha laysat bi hayyin watanan suka gano ba wurin zama bane na jinjin ga duk wani mai rai inda ya zo duniya sunan shi ya tafi wata rana annaha laysat bi hayyin watanan galuha lujatan sai suka sanya ta ta zama kaman wani teku suka ce duniya kaman teku ce don haka kowa sai ya bi ta ciki ya za a yi ka wuce nemi abin tsallakawa fattakhadhu salihal a'mal fiha suhudan suka ɗauki kyawawan ayyukan su ne jirgin ruwan da za su fita cikin tekun da su tsallaka su ce suka shiga da da za mu gane wannan sai mu ji da kanmu kawai mu kyale kowa duk abin da mutum yake ji in dai a wannan gidan ne an yi da irin kuma an yi an yi wanda ya ji shi kuma wallahi sai ya wata kamar yadda da mutum ba shi bane wata ran ba shi bane haka take da haka ma sai mu kyale kowa to kowa yayi abin da yake gani shine daidai amma a karantar da mutane addini a ce masu ga addini wanda ke so ya addini yari wanda kuma bai so yayi abin da ya gada ba duk yadda zai yi hanyar irin ta da wata tsiyan ma wani bai iya yin ta yanzu amma wata rana zai zama kamaru kana sai dai a riƙa cewa kana kana kana yanzu in ka tsaya ta kalli misali wannan second world war da aka yi wala shi ne na hitler ba duk da karairayin da aka latsa aka sa a ciki amma dai hitler ai amfanin da aka yi da shi a wannan wurin a wannan abin da aka yi wannan abin da suka shirya ai dai ba ana ganin lokacin nan ba wanda ya hudu suka sha wahala kamar abin da sun ba ba ma yana ina yanzu to zama kamar gane ba dan yanzu inda a kaddara a ce maka kawai a gaya ma manyan kasashen abin na ce hitler ya dawo sai sun hudu kamar ba ya wuce ba to duk wanda ba ba shi ba haka haka abu ne ko gaskiyan mutum wata rana labarin shi sai kaji ana ce mai kana kana da an ce kana ko magana kadma ba an wuce ba ka iya kirga iya kana da take da ta faru ba ta kirgo kana min qablu kana min qablu kana an yi wane da an yi wane da an yi suwa ne an yi suwa ne an yi suwa ne an yi suwa ne shi ne nan duk ta haɗe su haka kuma za ta haɗe mun ruwa haka take suna mutum zai gane sai ta alama mutane da abu wannan shi ne wannan azabul qabr la yusiqu sama'ahu al-ahya ku ji azabul qabr waɗanda suke raye ba su iya jinta in mutum ya ji ta mutuwa dai rahama ne ta sa ba ma jin ne ake mutu a kabari da za mu ji a ce an saka mutum kabari kuma abin da zai faru mu ji mutuwa mu ma za mu ba za mu iya rayuwa mai daɗi ba an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala فالله الله صلى الله عليه وسلم يأتي لولا ألا تدافنوا أي لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه كذي على ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ba dan ina tsoron kada ku rika kin rika mutanen ku ba in sun mutu ba dan yana tsoron kada mu rika kin kai mutane makabarta ba in sun mutu yace da na roƙan maku Allah ya jiyar da ku azabar da ake ma wanda ya shiga kabari kamar yadda shi manzon Allah ke ji shi manzon Allah yana ji yace inda ba dan ina tsoron kada ku ma ku rika kin kai yan uwanku makabarta ba in sun mutu da na roƙi Allah ya bada dama ku rika jin azabar da ake ma waɗanda ke kabari to aka ji haka daga nan za a daina zuwa makabarta ba wanda zai je kai dan uwanki a ka cikin wannan wurin kuma shi ma iya je ya ji abin nan zai je je wani ya ji wannan masifa ya fito ko الأكل من شجرة الجنة قبل يوم القيامة za a samu wasu bayi za su ci min shajarar janna daga itaciyar aljanna kabla yawmin qiyama kafin ranar tashin alkiyama akwai waɗanda Allah zai azurta su har su fara cin wani abu na aljanna an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce inna arwaha shuhada fi ajwaf tayrin khudrin ay ta'allaqu من ثمر الجنة أو شجر الجنة wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna arwaha shuhada rayukan masu wanda suka samu shahada fi ajwafi tsairin kudure suna cikin bari kotan wasu tsuntsaye faraye abin nan koraye tsuntsaye ta'allaqu min shajar janna suna ci daga cikin ƴaƴan ita abin nan ƴaƴan samarin janna suna ci daga ƴaƴan itatuwan aljanna suna ta jin daɗi wannan rawi ne shakka aw samarin janna aw shajarin janna su suna ci a nan suna suna suna rayuwa a wurin suna ci wannan abin da ne ainihin kaga ne ta Allah kunna aka ce ai ta akul suna ci suna ci daga nan kaga su kafin su zo suna ta jin daɗi nafsul mu'min mu'allaqatun bidayni shine masifa ta biyu rab mu'mini ana rataye shi saboda bashi idan ana bin mutum bashi to dalilin wannan bashi yana sa a rataye rai har sai an biya shi yasa muke ga mana kullum mu ci aikin bashin nan haka kawai mu rika can bashi mu daina in ko kaga cewa inda malamai suka yi maganar saukin bashi akwai inda aka yi sauki ko shi ba sai kama a kai ba amma kamar misali yanzu a ce ne gobe babban sallah misali sai ya zama kana aikin albashi ko dai an fara biya kai naka ba su shigo ba ko kuma dai kana sa ran domin dai a aiki ko na state ne ko na federal government idan aka kai yanzu inda watan nan yayi ko mutuwa mutum ya albashin zai yi ranar sani zuwa ashirin da nawa wata watan boko ashirin da biyu ko to duk ma'aikaci wanda ke aiki a federal government wanda ke aiki a state government albashin shi na wannan watan ya riga an shirya shi na sha biyu ma a wai daga inda ka fara sha da watan ya fara sha za ka ji ka ga an gama albashi magana a sakai ne ya zo wannan kuma wani abu da wani amma federal government yanzu in kana da wani abu a abuja in kana aiki federal government dole ka kai cikin first week na watan kamar yanzu za ka ce ɗaya ga wata to kada ka bari a wuce bakwai ga wata bai saurin su ba in ko bai isa ba a wannan lokacin sai dai wani watan amma in ya isa wurin su da cikin wannan satin a inda za a yi to za ka ga an haɗa da shi cikin wannan maganar da za a yi na cikin wannan watan to sadda ya kai sha biyu ya kai nan komai ya riga ya tafi da zai saura a yi ta implementing ya tafi ya ta zartuwa kawai to shi ne malamai suka ce irin wannan kamar yanzu kaga ana ashirin da biyu ga wata gobe sallah ko jibi sallah kana so ka yi layya misali amma ka san da kudinka wanda za a biya ka a irin wannan kuma wanda ya kai irin wannan kaga kudin nan kusan kamar da ke domin fitowa wani ka ne kawai ba su ba to nan malamai sun ce ba laifi in ka zo ga wani da ragunan shi zai sayar ka ce ya ce za ka ba ni in kudi na sun shigo in ba ka ya ce zai ba ka saboda kudin nan kusan suna nata ko mutuwa sai za su ta sai ka sai ka abin nan sai ka sai aka yi layyar ka akan amma wasu na ganin ba shi yafi ba tunda dai in ka mutum kudin ba a bashi ba su dan ka ana yin ka bashi ina ba da misali ne don mu gane yadda za mu ji kyaman bashin nan wancan da ya mutu bashi ake bin shi fa dirhami biyu na maganan abokin abokata da ko abokata da ya zo ya tarar ga shi za a yi mai sallah ga annabi ya taka sahu ɗaya biyu uku zai mai sallah ya tsaya ya ce ko akwai bashi akan abokinku suka ce akwai bashi dirhami biyu ya ce ya ce ku mai sallah sai koma ya ce kuma dan ku sallah ba zan mai sallah ba tunda ana yin shi bashi abu katada ya ce ya rasulallah abokina ne zan biya dirhami biyu zan biya ya ce za ka biya ya ce zan biya sun tashi daga kan shi sun dawo kan kai sai haka na yadda sun tashi daga kan shi sun dawo kai na zan biya sannan annabi ya masa sallah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallah da yamma sai sai biya maganan bacin nan an biya sai ce ai yau ne ya rasulallah yau ne za a biya annabi ya shuru sallallahu alaihi wasallam wata gari da safe ya fara cewa ya maganar bashin nan an biya ya ce an biya ya rasulullah sai ce to yanzu ne fata ki ce sanyi na an rataye shi duk da wannan kwarai kwarai to daga nan sai dawo da aka samu wadata sai ce daga yau duk wanda ya mutu yana mutuwa ana bin shi bashi a gauri na yanzu saboda ni ne waliyin wanda bai da kowa duk wanda bai da kowa ni ne ni ne wakil ni ne waliyin sa ana waliyu man la waliya la ni ne majalisin wanda bai da kowa da mutum ya mutu aka zo akwai bashi to a zo wuri na azzahiya kamar da yanda iyayen mu suke ne da iyayen mu duk abin da za ka je ka ja dubu ka su dai rike ma faɗa amma mata ka ja dubu ta wa zai biya ko yi gaske da ya sayar zai zai kada a yi kada a yi na haka ne wannan mutum na kada so da ta to za ka ta gani to amma yanzu mutum ya ci abin da ya gana ba ya ce abin da ya gana ba da abin da bai zama masa dole ba gaskiya kuskure ne mun kokari mu gyara wannan abu kada ya zama mana matsala a ranar da ba ta warwaro to kun dai gani عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى تعجب ماذا ثاني ربو بني سنة نرى كيه دبسه دباش اللي أكي بنسى حتى يقضى حتى أن يقضى عنه حتى أنبياء متى حتى أنبياء da aka yanzu mutum sai zo ya ce wai ya ci bashi saboda ya gina 'ya'ya ya gina gida wai kada ya bar ƴaƴan shi su zo su rasa inda za su zauna bayan ƴaƴan nan kai baka san ƴaƴan arzikin da wasu suke da shi ba a cikin su sannan kuma ka ciwo bashi kana ganin kamar a banza ko ka ciwo na gwamnati za ka wai za ka biya shekara ashirin ciki za ka biya waye gaya ma za ka shekara ashirin ne har ka biya sannan kuma ita gwamnatin nan fa ba ya kai ma za ta yi ba lokacin ta mutu ta ce ka ta ce abin nan ba za a diba cikin abin ka in akwai in babu kuma a san yadda za a yi ko kuma in an zo ne gurin gurin ya rufe a banza ya ce to ba komi a bari a banza a banza an gama kenan ƴaƴanka ka san su inda za su kuɗi ko kuma kaza da ta mutu da ƴaƴanka su ƴaƴan ya aka suka rayu ba su samu wurin da suke kwana ba wani lokaci in ka zauna ƙauye ko ka zauna a ina ma in ka ga wasu ƴan tsakin inda suka gano inda suke kwana ko lokacin da uwan take na masu gano wurin ba inda za su shige inda za su rika kwana ka rasa yadda aka suka gano suka rika shigewa wurin masu na kwana ko ko duniya ne kun da zauna kawai ya san wannan ƴan tsaki uwansu za ta mutu ke rashin lafiya ta fakat ta mutu in ƴaƴan haka wasu suna tsiyau tsiyau tsiyau tsiyau din da in dare in suka gano wani Allah ya kai su inda za su rika shigewa wallahi sun da kowace take da masu taɓa gano wani suka shiga ba kun lura da haka ko to sai ɗan adam kahiri bai ji tsoron yadda zai rayu ba a matsayin shi na kahiri sai wasu ne zai ji tsoron yadda shi zai rayu ko yadda ƴaƴan shi za su rayu bai da sun aka mutum ya shiga abin da ya fi karfin sa ba daidai ba ne ka yi iya abin da za ka iya yi kana da hali in ko baka da hali kenan ka tsaya yayin da aka tsaya inda ya kamata ka tsaya du'a'u ahli samai lil abdi lil abdi al mu'min halittun sama sukan yi addu'a ga bawa mumini halittun sama duk sukan yi addu'a ga bawa mumini haka nan ga baiwa mumina عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من ظن الله يأتي إذا خرجت روح المؤمن إذا لم مؤمن تفتدق بجنس تلقاها ملكان يسعدان wato sai wasu mala'iku guda biyu su haɗu da shi suna hawa suna ta tafiya sama kenan wa zakara min sidriha wa zakara wa zakara al-mis ya ambaci irin daɗin rai waɗannan mala'iku suna jin daɗi suna ta tafiya suna jin daɗi suna tafiya da wannan ran sai aka ambaci maganan daɗin ran da abin da wa yaqulu ahlus sama sai su mala'iku sama sai su rika cewa ruhun tayyib ja'at min qibali al-ardi sai ta ce ka ga wani rainan mai daɗi wani rainan mai ban sha'awa an taho da shi daga ƙasa zai zo sama sallallahu alaika ce kai Allah ya ma ya daga ma tsira ya ma daraja addu'a suke yi mala'iku ke wannan wa ala jasadin kunta ta'murinahu sannan kuma Allah ya tsira ya daga daraja ga jikin da inda ka fito jikin da ka rayu ciki Allah ya masa daraja حاجة أدى الملائكة في مريض فينطلق به إلى ربه عز وجل فئة بدوى لا منزوى لألا من واد لوكك ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل يتق تفد شيتا وعجي جهزوا فيتلوك من القول إلا بيرش هكذا نمومه جيلا وإن الكافر إذا خرجت روحه شيكو كافري إلى ليس يبتا wannan fa zakara min natniha wa zakara la'nan aka ambaci irin warin ran da tsinon da za a rike maran nan wa yaqulu ahadu sama sai mala'ikun sama su rike cewa ko halittar sama su rike cewa ruhun khabisa an zo mana da wata rai mai muni ja'at min qibal al-ard an zo da ita daga ƙasa mummuna ويقال انطلقوا به الى اخر الاجل فيما كتب لك كان قدوا الاجل لا تعدي في لوكتي لك يا بتوكو الله تسري سبحانه wannan abubuwan ya kamata mu rika lura da su shi ma littafin ka gaba abun nan yana gulfuro abu ne kawai a yi ta kaman abu dai a yi mana tsokaci dai mu ga yadda za za a yi matsatsari inda ya kamata Allah ya taimake mu فكفي هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحجب اخلاقنا وقو ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاكرا وراضي عنا وحسن الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رجائنا اللهم امنا في اوطاننا وظهورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون